ونهى عن الغدر والخديعة والمكر بالشهود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الخلود أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي النجاة في الدنيا والآخرة قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المسلمون إن من أقبه الخصال التي قد تصيب المجتمعات وتفكك عرى الأخوة وتنزئ البركة من الأرزاق الخديعة والخيانة فالخديعة هي إظهار الخير وإبطان الشر لإلحاق الضرر بالآخرين وهي صفة تعبى النفوس الكريمة أن تتصف بها عباد الله إن الخديعة تتخذ أشكالا شتى في حياتنا اليومية ومنها خيانة الدين بتضييع الفرائد وانتهاك المحارم في الخلوات خيانة الوطن بتخريب بالتخريب أو التجسس أو نشر الشائعات التي تفك في عضد المجتمع خيانة العمل بالتفريط في أوقات الدوام أو تقاضي الرشا الرشاوي أو المحاباة على حساب الكفاءة خيانة الكلمة بنقل الأخبار الكاذبة أو شهادة الذور أو إفشاء أسرار المجالس خيانة الأمانة المالية بالمماطلة في آداء الحقوق أو أكل أموال اليتامى والناس بالباطل الخداء الاجتماعي بالتقرب من الناس بوجوه ضاحكة بينما القلوب تضمر لهم السوء والدغينة وليعلم كل من يظن أنه بذكائه ودهائه قد خدع الناس أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله يقول عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان والعقيدة إن الخديعة قد تجلب نفعا عاجلا زائلا لكنها تورث ذلا في الدنيا وحسرة في الآخرة وفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حيث ينصب لكل غادر لواع يعرف به غدرته أحبتي في الله إن العلاج يبدأ بمراقبة الله في السر والعلن وأن يدرك كل واحد منا أن ما تحت, ما تحت يده هو أمانة سيسأل عنها الأب في بيته الموظف في مكتبه التاجر في متجره كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية عباد الله اجعلوا من الصدق شعارا ومن الوفاء دثارة واعلموا أن من خان هان ومن حفظ أمانة الله حفظ حفظه الله هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عملا بقوله جل من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد ولياتا تبتد الله وبنجي وند يؤمر تيمو دمكسن تيما ستك القولي دا أمانا يكم من هني akan yaudara da kha'inci ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya wanda yake mamallakin komi da kowa wanda kuma ya cancanta abautawa ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne dan aikin Allah ma'abuci watan ma'abuci matsayi abun godiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah da albarka ta Allah su tabbata a kansa da iyalinsa da sahabbansa da duk wanda ya bi godabensu har zuwa ranar tashin alkiyama ba ka yayin na imani da aƙida ina wa kaina da ku wasiya akan mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da min jin tsoron Allah shine hanya tilo guda ɗaya da yake sanya mutum ya dace a gidan duniya kuma shine taska mafi alkhairi da ake taskacewa a gobe alkiyama ubaydi subhanahu wataala yana kiran mu a cikin alkur'ani mai girma yana jan hankalinmu yana lallashin mu yana cewa da mu ya ku masu imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku kasance a cikin mutane masu gaskiya hudubar mu ta yau tana bayani akan yaudara hadarin yaudara da kuma cin amana muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya tsare mu da zama mai yaudara ya kuma kare mu da cin amana Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ya ku bayin Allah yana da cikin mafi munin ɗabi'a da al'umma take rarrabuwa take karyuwa zumunta take yankewa ake cire albarkar arziki na mutane shine ɗabi'antuwa da yaudara da cin amana me ake kira da yaudara da cin amana yaudara shine fi nuna wa mutane kai mutumin kirki ne masoyi gare su alhali ka ɓoye sharri a zuciya kuma kana ƙoƙarin wani abu na cuta ya same su wanda wannan ɗabi'a ce da duk mutum mutumin kirki mutumin ƙwarai zuciya lafiyayya ba ta ƙaunar siffantuwa da wannan siffar Allah ya tsare mu ya ku bayin Allah muna zamani da yaudara ta yi yawa cin amana ya yawaita har mutum ya kasa gane wai wa ya kamata ya amintu da su wa ya kamata kai baiwa amana wa ya kamata ka danka ma al'amuranka na rayuwa ba damar ka aminta da mutum bai kha'ince ka ba ba damar ka zauna da mutane ba a ci amanar ka ba ba damar ka zarayu da mutane ba a yaudare ka ba jama'a wannan ɗabi'a mummunan ɗabi'a ce sifa ce daga cikin sifofin munafukai Allah ya tsare mu a yau yaudarar cin amana sun ɗauki wani salo wanda sai dai mu fatan Allah subhanahu wataala ya kare mu wai suka abka ciki kuma Allah ya kama hannayensu ya tsare su daga wannan musibar na daga cikin yaudara mafi muni a wannan zamani da ta yi yawa shine mutum ya kha'inci addinin Allah subhanahu wataala daga cikin yaudara da cin amana mafi muni a duniya shine kha'intar addinin Allah subhanahu wataala wani zai ce ya ake kha'intar addinin Allah cin amanar Allah yaudarar Allah subhanahu wataala shine ka kasa tsayuwa da abin da Allah ya ce maka ka kasa tsayawa a inda Allah ya ce ka tsaya ka abin da Allah subhanahu wataala ya hana ka musamman ma ka nuna wa al'umma kai mutunan kirki ne amma kana ɓoyuwa ba a ganinka duk wani abu na sabon Allah ba abin da za ka iya aikatawa wannan kana yaudarar addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ku bayin Allah nau'i na biyu na yaudara shine yaudarar ƙasa da kake rayuwa a cikinta ta hanyar fatan sharri gare ta da kuma ba da ransanye ma labaran abin da ke ciki ga wanda suke makiya da kuma yaɗa jita-jita da tadda zaune tsaye abin da zai hana wa al'umma zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan nau'i ne na yaudarar ƙasarka daga cikin nau'i na yaudara jama'a shine yaudara a wajen aiki mutum nawa ne za a ɗauka aiki na hukuma ko aiki na sa kai da za a dinga ba su albashi a kai amma baya zuwa a lokaci ya tashi lokaci bai yi ba wannan yaudara ce a aiki mutum nawa ne za ka ɗauka aiki kana biyansa amma yana yaudararka yana tara abin da kai baka san da shi ba har ta kai ta kawo ubannin gida yanzu ba sa da aminta da yaransu a shaguna me ya kawo mutanen zamani suke sa kamera da surveillance kana tsammanin dan kiliyan ne ake sanya ta wallahi alazim mafiya yawan kamera da ake sanyawa a shago kan kai tsammani fa wai dan kiliyan ake sa ta galiban ba na ce duka ba saboda yaran shagon ne ba aminta da su ba wanda daga cikin yaudara a wajen aiki akwai yaudara da za ta kai mutum a ɗauke ka aiki ana biyan ka amma ya zamanto abinda aka ɗauke ka a kansa ka kasa yi sai ka ce mutum wannan takardun ka tause su da dutse saboda in ba dutse a sama iska yana ɗaukar su wannan kuma a ma'aikacin nan gwamnatinmu tun da irin wannan hali na yaudarar kanunku da kuke yi kuna yaudarar aikinku da kuke yi a ɗauke ka a biya ka a baka bondesans a ɗauki biya shashinka amma duk da haka talakan da aka ce kawa aiki wai dan abun da yake samu na rayuwa ya tsone maka idanu dole sai ka raba su da wannan abun ko kuma kokarin karkata asusun gwamnati a cikin asusun aljihunka wannan yaudara ce Allah ya kare mu ya ku bayin Allah ina cikin yaudara da ta yawaita a wannan zamani shine yaudara ta kalma yaudara ta fira ta yadda za ku yi fira da mutane ba za ka amintu ba za a ɗauki abin da ka faɗa a kai ma wani a ce wane ya ce kaza ko a ba da shaida ta kaza ko kuma ku yi sirri da mutum ya kasa koye abin da ka faɗa tsakaninka da shi wannan yaudara ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga cikin yaudara tun amana ta dukiya shine mutum ya baka bashi tsakani da Allah haba haba kana kauna da daɗin baki da daɗin zance ka lallashi mutum ya baka dukiyarsa amma biya ya gagare ka wannan yaudara ce ka zo tsakani da Allah da magiya da komai kana kaskantar da kanka dan Allah a baka lokaci kaza wallahi haddarin tsuwa mutum zai kara da wallahi da tallahi da billahi alazim zan medo lokacin biyar yayi kuma kana da halin biya ka kasa biya dalili wai in ka basa zai kara gaba shi mi zai mi ya hada lokacin da zai dauki dukiyarsa ya baka bai ta ba ka karu gaba ne kaga wannan cin amana ne da kuma yaudara a cikin al'umma Allah ya kare mu yana cikin yaudara ta dukiya shine a danka maka dukiyar maraye ka dinga baba gida da ita kana cin dukiyar maraye kana wata yawa da ita ko kuma cin dukiyar bayin Allah ta hanyar banna daga cikin cin dukiyar bayin Allah ta hanyar banna akwai irin abin da muke gani yana faruwa musamman a irin wannan kasashen namu za ga ɗauki jami'an tsaro a ba su infanteni su sanya a ce su kula da circulation amma ba ita ba ce abin kulawa su aljinsu ne abin kulawa za a kai duwan a bakin daji a ce ya auna kayan gwamnati amma ba gwamnati ke ma'awon ba kansa ne yake ma'awon sai ga shekara ɗaya shekara biyu ya tada gidan da kada kake kasuwanci ba ka iya gina sa wallahi ka ga mutum gashi nan albashinsa gaba daya a wata bai wuce jika 300 ba amma cikin shekara bi sai ya tada gidan da wanda ya mallaki miliyan 100 bai gina shi ba wannan kaga yaudara ce a cikin dukiya ka yaudari kasar ta aminta da kai ta baka aiki domin duk wanda zai baka aiki a rayuwa ya aminta da kai ne a duniya sannan kuma ka ci amanar al'ummar annabi muhammad kasantuwarka cikin al'ummar manzan allah kake rayuwa kake wannan badagalar ka ci amanar al'ummar manzan allah ka ci amanar iyayenka da suka sanya ka karatun boko don ka taimaka wa al'ummarka amma yau da kai ake kuka a ƙasar ka ci amanar su ka ci amanar gwamnatin da ta ɗauke ka aiki take biyan ka albashi duk wata ba ta lati dan dai ka zan nagartaccen mutum amma kuma an ba da ole ka sanya aljihunta ka sanya aljihunka ka ci amanar ɗiyanka da kake ka musu haramun suna ci wanda gobe alkiyama ka taushe musu hanyar shiga aljanna a gaban Allah subhanahu wataala ka ci amanar karan kanka dan baka zama to dan ƙasa nagartacce ba mutum mai hankali da ciko amana wanda ake kuka da kai har bayin Allah suna Allah ya isa a kanka me amfanin abin da zaka samu samu mutum ya baka amma ya ce maka Allah ya isa jama'a mun san abin da ake cewa Allah ya isa na rantsa muku da Allah ubangiji isasse ne duk wanda ka zalunta ka ci dukiyarsa ba da haƙi ba ya ce Allah ya isar masa wallahi ba shakka sai Allah ya isar masa mu guji addu'ar bayin Allah subhanahu wataala biro nawa ne zaka je kana buƙatar takarda dan safa aka kai mutum ka iske yana manipulating portable yana wasa da yana wasa da portable je yake yi wai dan ya ga baka iya turanci ba dan kai ba kowa ba aikin da kuma an kawo ne dan yayi dan kai kuma dan shi ake biyan sa dan shi yake kai yake biya mu diyasa lokal da wannan yake aikin yake ci da wannan aikin yake sha amma ya kasa yin wannan aiki ka ci amanar kasar ka Allah ya isa tsakanin mu da kai wallahi jama'a mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu daina yaudarar bayin Allah subhanahu wataala mutun nawa ne za a dauko a shago a sanya a ce kula da dukiya a sanya maka albashi duk wuni ko duk wata ko duk sati ana biyan ka amma mai gidanka yana fita kana zalunta saka ce amana wallahi kada ku yi tsammanin dukiyar da aka tara ta hanyar kha'inci da yaudara tana albarka shi yasa daga cikin sharri daga cikin musiba ta dukiyar Allah na cire albarka akai ya ku bayin Allah na daga cikin yaudara mafi muni a wannan zamani shine yaudara ta al'umma ta hanyar ka kusanci mutane kuna mu'amala da mutum ka nuna mutum kana son shi kana yin sa masoyinka ne ai kai sai wani sai kaza alhali kuma zuciyarka cikin take da gilli da hasala tsakaninka da shi baka fatan alkhairi wani abu zai same sa na alkhairin wallahi baka fada amma da sharri ne zai zai same sa kai ne mutum na farko da yake yada wannan abun wannan kayau da ne zamantakewa tare Allah ya rufa mu da asiri mi yi amfanin kana tare da mutum alkhairi ya same sa baka iya fada amma da wata jarrabawa ta same sa da Allah yake jarrabar bayu da kai da ni mu ci Allah ya jarrabe mu ta ba kuma a same ka kai ne sahun gaba wajen yayar wannan al'amarin ubangiji subhanahu wataala ya gafarta muna ya ku bayin Allah duk mai yaudari ya san cewa hakika duk wanda ya yaudara to al'amarin yana dawowa a kansa al'amarin a kansa yake dawowa Allah ya tsare mu Allah yana cewa wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi duk abin da ka tsara da munafici na yaudara da cin almana ƙarshen al'amarin da kanka zai dawo inji Allah subhanahu wataala ya ku bayin Allah ba shakka yaudara ta da mummunan tasiri a duniya daga cikin mummunan tasirin yaudara da kuma sharrinta shine duk abin da ka tara na dukiya na yaudara wannan abin yana gushewa mutum nawa ne yayi zalunci ya tara dukiya ta fita hankali ƙarshen al'amari ba shi shekara biyar ƙara musu shekara biyar ƙara shekara biyar sha biyar duk abin da aka tara ubangiji ya rushe wannan al'amarin daga cikin mummunan ha'id mummunan tasirin yaudara shine duk mai yaudari duk wanda aka aminta da shi aka bashi wani abu na al'umma ko bakon shago ko a baka aikin gwamnati ko wani abu wanda yake an aminta da kai ne aka sanya ka ka ci amana kai yaudari al'umma a kai idan aka tashi alkiyama tun daga kan annabi adam har zawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa sai ya gano kai mayaudari ne ta hanyar allah zai danka maka kaso ko baka so ba tuta da za a gane wani mayaudari ne mutum zai riƙe dirafo a gaban Allah kiyama yana shelantawa al'umma yana jama'a gani ne mayaudari na ci amana na yi khayinci an aminta da ni amma ban zamanto mutum mai cikawa ba Allah subhanahu wataala ya rufa mana asiri daga cikin hadarin cin amana da yaudara yana sanya mutane su daina aminta da mutane wani mutum nawa suka ce bashi suka kasa biya dalilin su wani ya soke ba da bashi wani zai zo har a zuciya Allah ya san wallahi mutumin kirki ne zai iya mayarwa amma saboda ai maka yau ai maka gobe ai maka jiya da shekaran jiya sai ka kasa aminta ka dauki duke ka gabara saboda ko an bar ka ce ba a mai dowa alhali ba duka aka taro aka lalace ba waye jayo wannan musibar mayaudara a cikin al'umma mutum nawa ne yanzu shago in zai je masallaci shi ake alike gaba daya me ka wannan saboda yaran yaudara ta yawa mutum nawa ne za a aminta da shi a dinka masa al'amarin al'umma amma kuma yaudara take yiwa babu aminci a cikin al'umma ba yarda da juna yanzu muna lokacin da fa babu yarda da juna idan kaga ana tafi a yi fira wasa da dariya ana wasa da dariya amma abun da ke cikin zuciya wallahi Allah kaɗai ya san sa ka jama'a da Allah yana bin kudo sirrin zuciya mu ga abun da ke cikin zukatan bayan Allah ko na rantse maka da Allah wani ko jahannama aka ce a sa ku tare wallahi baka kauna ka zauna da shi saboda bai son ka bai son alkhairi tare da kai ko ta a duniya Allah ya rufa mu na asiri ya ku bayin Allah ya za a yi mu magance wannan matsala ta yaudara da kha'inci a cikin al'umma a suka ce al'amarin guda guda hudu ne abu na fari shine kasancewa fa duk abin da kake Allah yana ganin ka duk motsin ka duk jujjuyawa ka Allah yana ganin abin da kake aiwatarwa a rayuwa kuma kasancewa sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka kasancewa sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka kuma ka dole kanka a hurin da aka dora ka da kai ne ka abinta da mutum ya yaudare ka ya zaka jiya to abin da baka so wa kanka kar ka so wa dan uwanka musulmi kuma kasancewa sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka a matsayinka na uba da Allah ya baka ƴaƴa amana ce sai Allah ya tambaye ka a matsayinka na ma'aikacin gwamnati da aka doka ana biyan ka albashi amana ce sai Allah ya tambaye ka a matsayinka dan kasuwa da kake kasuwanci sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka dillali nawa ne ake bai wa kaya ya yaudari al'umma wajen sayarwa kai ma sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka mu sani cewa dukkanin mu makiyaya ne kuma kowanne mu sai Allah subhanahu wataala ya tambaye su akan kiyo da aka basa ya ku bayin Allah ba zamanto masu gaskiya ba zamanto mutane masu gaskiya ana ganin mu a san mu da gaskiya al'ummar manzon Allah al'umma ce mai gaskiya ya zamanto cika alƙawali da rishin ha'inci da yaudara shine sifar da da an kalle mu ana gane wani amintacce ne a rayuwa sanin musulun cewa duk wanda ya yi zalunci ya yaudara ya ci amana to ba shakka sai Allah ya kaskantar da shi ko yaushe ne sannan duk wanda ya kiyaye abin da Allah ya ba sa na amana to Allah subhanahu wa ta'ala zai kare sa Allah muke roƙo da ya kare mu ya tsare mu da cin amana ya tsare mu da yaudara da kha'inci a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna a ƙarshe mu yi salati wa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعلنا من الأوفياء الصادقين اللهم اجعلنا من الأوفياء الصادقين اللهم اجعلنا من الأوفياء الصادقين وجنبنا طرق المخادئين وجنبنا طرق المخادئين اللهم آمن روآتنا اللهم آمن روآتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بيننا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا اللهم من أرادنا بسوء فرد كيده في نهره واجعل تدميره تدميرا عليه اللهم إنا نسألك أن تحفظ دولتنا نيجر فإنك خير حفيظ فإنك خير حفيظ اللهم احفظ دولتنا نيجر وسائر بلاد المسلمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله